من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan da saduwa a wannan hanzi na wannan rana ta Asabar yau muna sha biyar ga watan Ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida wacce sai daidai da sha biyar ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci ya albarka masallacin juma'a da jaru qur'ani da ke nan ganyen oda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka alƙawarta cewa abin da zai gudana tsakanin yau tattaunawa ne game da wani hadisi wanda yake mashhuri a wurin malamai ana ce shi hadisu ummi zar'in hadisu ummi zar'in hadisu ummi zar munasabar ta kawo wannan wata nukuba ce da na ambata musamman a cikin karatu wanda muka yi bari yin bayani dangane da yanayin tsari na zamantakewa tsakanin maza da mata muka ce ko za mu karanta wannan hadisin sai muka amsa fata na Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu ikon abin faɗin abin da ke shi ne daidai ya dace da wani akhirin duniya da lahira shi wannan hadisi malamai da yawa sun fitar da shi al-Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da yawa daga cikin malaman hadisi kuma mafi yawa malamai suna kira shi suna hadithu ummi zar'i hadithu ummi zar'i imam an-nasa'i ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa kitabu ishratun nisa kitabu ishratun nisa wanda jimillan waɗannan ainihin wato hanyoyi sun zo kuma hanyoyi ne ingantattu kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan. Da farko dai ya kamata mu sani cewa rayuwar duniya kamar da Allah ya ambata ne, neman hayatu duniya la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takafurun في الأموال والأولاد في كبيرة الدنيا واتاني ورجيني واتنيني كما قواني رايواتي وتأكي وجونا الفهد أتكان جونا ندوكيا دعايا تصور الأبوة إلى وأنا وأما كافنيا كما توفنشونا أبو Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shar'anta wa ɗan adam yin aure. Aure ne sani ɗaya ce daga cikin ibadoji wacce da alaƙa da mu'amala tsakanin ma tsakanin miji da wa mata. Allah ya kulla wannan alaƙar ne don ita mace ta zame wa miji kwanciyar hankali ya samun nutsuwa. Don shi ma miji ya zame wa mace kariya da tsaro garkuwa da kuma matsayin jagora wanda zai kula da rayuwarta don ta samu ta kai ainihin wasu tudun iya. To a wannan mu'amalar ba a son ya zanto ana yin mu'amala mai tsaurin gaske tsakanin miji da mata. So ake yi kowane ɓangare ya zama yana taimaka wa ɗayan ya zama ana samun daidaito da taimakon juna da kyakkyawar rayuwa tsakani ba a san ana rayuwa a cikin kunci da yawan damuwa da tashin hankali da baƙin talauci da lalacewan 'ya'ya da sauran irin waɗannan rayuwa ba ta rayuwa aure ba ta rayu a haka الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الكتاب سنتنا شمائل المحمدية لتاف يتذكر تبيقول حالا يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كاوانا هديه أباب لكي شوى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمر باب لكي بياني قبل zancen annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen hira idan akwai wanda ya kamata a ce baya hira gaba ɗaya a duniya to manzon Allah ne ko kuwa in shawar ya yake masa duk da haka manzon Allah yana zama a gida ya yi hirar da iyalinsa su ɗebe wa juna cewa a yi abubuwa iri-iri kai ta kai ga manzon Allah ma yakan yi tsere tare da matashi na Aisha Allah ya ƙara masa yarda wata rana lokacin tana ya shafal da ita kafin ta kiba an tafi wani yaƙi sai manzo Allah ce marjina kowa ya gaba muna zuwa a baya kun ji jama'a kun ji suna san soyayyar sa a baya sai manzo Allah ya soka kan doki ce to ke kin ga daga nan zuwa can zo mu tsere mu ga waye zai riga wani da aka yi wannan tseren shi ne na Aisha ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ina mishi irin balo na wuce ka eh ana dai wasa da juna ana wasa ana nishadi sai bayan ta ci abinci bayan wasu ɗan shekaru ta ci abinci ta yi kat ta samu kwanciyar hankali ta yi kiba ta ce lokacin da na kai lokacin da na yi kiba na yi kitse sai mun Allah ya kara yace mun to yau ma a zuwa ƙara ai ka san ba ta iya ko dama galibi mutum yau da kibar da kitse ya cika ko'ina numfashin ma sai zama sai a hankali wata ma ta ji kamar tana kakaci saboda tsabar girma kawai da yadda tsoka ta yi ta haɓaka a jikin to abin da ya faru sai aka yi wannan tsere sai mun ga Allah ya wuce na Aisha sai ce mata wan wan hadihi bitilka ni ma ya rama ni ma ya rama ko ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyakkyawar mu'amala da cikin fuska da wasanni tsakanin suwa matanta yanzu na sani a matan mu na yau akwai matan da in kace mata zo mu shiga bayan yiwanka haba ana zaman lafiya haba wannan abu ne da me ya kama in za a kalle duniya ta kalle mu da ba za samu ba kun yi shiru wallahi ana samu nan ma sai an samu a nan yanzu na san a nan akwai wacce ba taɓa wanka da mijinta ba tun da suka aure wai su wanka tare a bayi ɗaya ba su taɓa yi tun da ya aure ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ba soyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shiga ban daki shi da matan su wanka na na ke cewa na kasance ina wankan janaba ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazubin ruwa guda kowannen mu yana kamfasa ruwa ya ɗiba ni ma in ɗiba ya ɗiba ni ma in ɗiba har tana kwatanta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wankan janaba yadda ya kamata kowa yi wannan wankan janaba dan da ba a tare da su ba za su iya kawo labari zai wahala ko wata ma bata iya kwalliya wa mijinta ba irin kwalliyar da ake a gida a ɗan ɗama jiki a ɗan taso da can a ɗan mulmi da can shikenan babu wannan shi da mijin kullum ya zo kawai sannu da ruwa shikenan in mata mishi kenan assalamu alaikum yawwa barka da zuwa wa an sallama mata iya Allah shi ta Allah shi ta Allah ya gyara mana ku ya akwai matsala lallai zamantakewa harka ce ta baiwa juna haƙƙi da cikin fuska da mu'amala irin wannan abin da zai ba ku mamaki shi ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye tare da matansa a gida yanzu yau idan ya ake na Aisha gobe zai kuma ɗakin na na Ummu Salama misali to idan ya taso daga ɗakin Ummu Salama ɗakin na Aisha ko to ranar duk matan za a zo a taru a ɗakin na Aisha a zo a yi hira hiran dandali a gidan a bangwaje a yi hira sosai ran da ya tashi a ɗakin ta kuma za a ƙara bin shi ina ɗayan ɗakin akwai wasu ƴan awoyin da za a zo a zauna ana hira tsakani ana ɗaya juna cewa wancin ta kawo labari wancin ta kawo labari yanzu gaba ɗaya ma duniyar ta mana kullum mintin da yawancin mu kawai in ba fina-finai ba ba mu iya samun labarai masu daɗi na ba mala shi ko ba ka bane duk tatsuniyoyi ba iya ba waɗannan fina-finai su sun shafa tatsuniyoyi masu daɗi da labarai da malamai suka rubuta a littattafai masu tarin labarai masu tarin darussa iri-iri waɗanda za a amfana da su galibi yanzu duk ba a yi sai dai kallon labari na sai dai kallon a duniya sai dai kallon ga su nan ɗaukar lissafa ga su nan babu iyaka ko lissafin manyan mata lissafin menene ga su nan dai abubuwa iri-iri allura cikin ruwa ce menene ga shi nan ita muna gani mana abin hau intanet ɗaya muna gani kullum ka je ka wuce ga wani sabon series wannan season 1 wannan ana season 2 wannan ana season 3 wannan ana season 4 in ga mu in tarbe ku kan ku da Allah to yanzu ne in na ce zan kalli film wani lokaci nake shi ne karatu ba ce kuma na kallon film gaba ɗaya ba ina kallon da gaske ne amma fina finai kala kala ne akwai shiri wanda ke ɗauke da darussa iri iri akwai film wanda ke ɗauke da harkar technology na zamani akwai sai wanda ke da alaka da wani ci gaban rayuwa da aka samu amma ba za a iya fito da shi ba sai a yi fim kamar da yadda ake amfani da shi abubuwa iri daban-daban na taɓa yin aboki na wanda wata ranar sami ina kalli wani fim a wayata sai ga na sa ina kallo minti goma bacci ya zo sai na kashe sai muka ci gaba dama sati biyar ya ɗauke gobe ba a kalla ba jiri ba a kalla ba gata ba a kalla ba sai citta sai gina ƙara ɗauko na ɗan sa minti goma sha biyar sai gina ƙara kashewa ce ka yi Allah kai irin mutum ne ce ne ba kai da haka sai ce ni haka nake na kallon to ina lokacin kallon ba ka da shi dama in kuka mutum yana yawan abubuwa irin waɗansu galibi ba shi da wasu abubuwan da suka wuce mishi gaba ba shi da wasu abubuwa masu muhimmanci a rayuwar shi ya bar lokaci shi ya zama fudur ya zama lokacin shirme kawai wai nema ma yake inda zai rage lokacin wai yamar yawa wanda kuma galibi ne lokaci kaɗai yake mana a ka'idar rayuwa ya kamata lokaci ya maka mene ya ma kaɗan ne ba ya maka yawa ba Allah ya samu gyara to annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman hira tare da matansa a ainihin wato ɗakin matansa kamar da bayyana mana shine wanda ya sharhi wannan littafin ma yake cewa ba irin zamanin mu bane wanda muke fama da musulmi iri-iri da bala'ai masu girma da abubuwa na tashin hankali wanda muke shigar da su zuwa ga gidajenmu da iyalanmu da 'ya'yanmu wasu za ta iya kai karfe ɗayan dare karfe biyun dare tana kallo a arewacin jiha ko tana kallo a tauraruwa ko tana kallo a kausai tv ko tana kallo a sunan ana kallo a samu amma malam da ka sa sunna TV minti goma sha biyar ta yi bacci kwar kwar ta fara jan rago wata ma ka lokacin za ka dan mai shiwa in ga tana ta to kullu shi ke nan wa'an da umro eh tana shiga tana ba ta Allah ya ba ku hakuri amma dai ba daidai bane waɗannan ababen da suka canza mana rayuwarmu ta da mu da yake mun kwana biyu zamanin ba wani TV na da za a ce kullum sai an kunna TV sai gidan wani da wani ake TV ma a garin to da ka in zamu ji can yau kuma black and white ne sai dai ka tashi ku je cin gidan rana kaza ana kunna yakin badar a wancan gidan ku je ku kalla rana ku za ana karanta ai ana sauraron menene a can can ana dan sa India and Dakanu ku je ku kalla can ana sa kaza haka ne abin da muke kallo galibi NTA Jos ne sai PRTV ya ɗan sa alali kan kada da kal'uzu na bodara ikon Allah da abubuwa irin waɗannan shirye-shirye ne masu kama hankali irin shi shi su kasim yaro da irin waɗannan yan diraman duk waɗannan abubuwa su muka jin kallo mana yara so tarbiyyar ba ta sami matsala da sannan iyayen da suna da matsala suna da tsari ba a taɓa barin yaro ya kallon da ya shi ƙarfe tara na dare da su yanda yawa an yasu gasa tani ƙarfe tara kowa ya yi kowa ya kwanta amma rufe gida amma yanzu sai da ce in kin gama kallon kya kashe kin sun fuku bikin da makaranta fa ga a sanin nan mace ce mamman ni zuwan soso shi ke in kin gama kallon kya yi ko to ni takakkiya kuma haka bane an waye gari sai muna biye wa ƴaƴan abinda suke so wasu ma ba yanzu ba ma TV ake magana ko satellite tunda gidan kowa wannan wayar hannu musiba bala'i kowa yanzu ƴan matan ma chatin ne za a kwana ana yi ita ka ita zama karamar makwaciya ta ake mai dariya wata ka tuna kyau ya Allah duniya ba kyau ita kadai ta zama karamar makwaciya Allah ya kiyaye Allah ya shirya Allah ya gyara in na ce zan ce ba da wannan zance ba za mu kai inda nake son kai ba an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace amma jama'a mu sani akwai ka'ida ta malamai suna cewa man shabba ala shay'in shaba alayhi man shabba ala shay'in shaba alayhi duk wanda ya kuruciya akan abu to zai tsufa akan sa idan yanzu kafin da ke wata mutane suna shafi da kallon ta ga ta can tana shafi ni na ganta tana ɗan shafa wayar da hankali ta ba a nan yake ba ki je gida mana kawai ko kuwa ki je gida zaman ki anan ne da muhimmanci kin laƙa za ki kin yi ma akwai wayan a jiki ya kamata ina ki na in laƙa ko ga ta nan ma ina da babba katuwa banda ne ne ni ma sai in lallaƙa ko Allah ya sa mu dace duk lokacin da ɗan adam ya fara rayuwa akan wani abu to a kai shi zai tsufa Allah ka samu tsufa akan alkhairi Allah ka samu samu nishaɗi na alkhairi in mutum mai yawan lalaci ne sai ku girma a lalaci ta tsufa ne idan mace mai kazar-kazar ce mai zafin nama ce haka ya ce gaba kasancewa wai yanzu mace ce za a ce karfe takwas na safe yara za su tafi makaranta amma har karfe bakwai da minti sha biyar wai tana bacci an ce takwas ne a ta ragowar lokaci da Allah duk matsawa mutum yanzu don Allah yaushe aka ɗora ruwa aka yi preparing breakfast aka sa uniform aka tage musu kai aka ba su lokaci suka ci suka sha aka gama aka ɗauke su aka su makaranta wata kuma kallon da ta yi na dare ne to sai ta rama wannan barci da wace ba tsakanin ku da Allah haka ne ko ba ka yi a wurin mu na hannu kai yan matan nan ina jin sosai ku Allah ya ji ɗanku shi yasa ga shi galibi auren da an yi sati ita sai bi an ban kwata gida eh wasu yau haka ne wasu ma wallahi idan sun yi aure ba sa son daɗin auren saboda abin da muka ɗauka yanzu in ba mijin da za a aura wanda zai bar mace ta fantama ta ji daɗinta ta yi wa sarere ta yi abin da ta ga dama ba ana ganin kai wannan ma na wani ustazi kawai a yi ta tare ka kullum sai dai wani kira'a ba haka bane ba mun san ne kuma ta kullum ba ku san wannan amma dai ya zan mafi rinjayen lokaci na rayuwa ana yin shi akan abin shafa'a da Allah subhanahu wa ta'ala dala in tambaye ku mata masu aure da ku nake ba ku ɗan matan ba tsakaninki da Allah yaushe rabanki da ki zauna da miji ki ce ka wani ai ina da labari mai daɗi zo na ka ji ku yi awa ɗaya kina ba shi labari ana ana hira ana tafawa ana tsalle ana tumakin kujera yaushe raban da wannan na'am bai da lokaci ko ba ku da labari haka ne a'a ku gada ina zuwa mana ku gada samun musu da labarin ku gani an gani ku gada kirkirar labarin ku samar da labarin ku gwada badawa kuma ku irin nawa ku raba episode ya zama episode episode in aka ba da ba aka ba da minti 15 ana cikin labarin sai ce to gobe za ka distu ka Allah ke ki cigaba da cewa distu sai Allah kai gobe ba haka ke yi ba shi ma mashirin ba haka ke yi ba ana cikin sai cewa episode kaza ya kare season kaza ya kare ko sai ya zo ya taɓa kalashi a yi talla an yi mutane ai ga ma abin da za a zo a yi a nan gaba ko na sati mai zuwa ba ka ce ba to ai wannan an kwaikwaya game da al'adar yau da gobe ce bari ki ji wani abu ɗaya idan ba ku saba da yi wa mijinki wannan abin tun kina da ƙuruciya ba tun lokacin da asalin fulawar take asalin yaɗo tana fitar da furanni to zai yi wahala a lokacin da fulani ta fara yaushe an yaƙushe ta nan an murƙe ta can an yi mata kaza an cakule ta ruwan ma ba ta samu to zai wahala a wannan lokacin a samu dama koko tsakaninmu da Allah zai yi tsayuwa kenan ku iyaye mata kuna da buƙatar ku koya wa ƴaƴanku yadda ake ganin cewa aure wallahi kuna da buƙatar wannan kuma yarinya tun suna ƙanana ake koya musu ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza har a samu tashi da wannan abu Allah ya sa mu gyara wannan hadisi yana karantar da mu irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da matansa ana yin labari ana ɗaya da cewa Allah ka sa mu iya kai tsaye zan karanta mana wannan hadisi da Ummu Zara'i za ku zo ku ji yadda muke da irin mata kala-kala da irin maza ne kala-kala. Ɗabi'a ita ce ɗan adam, daga lokacin da ya rasa ɗabi'a kyakkyawa, daga lokacin da ya rasa kyawawan ɗabi'u, ɗan adam ya riga ya gama ya mutu murus an yi zana irin shi a amini na cikin an kai shi makabatan tarihi ko? Allah ya samu dashi. nana Aisha Allah ya ƙara mata da take cewa jalasat ihda ashara imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktubu min akhbari azwajihin shay'a mata ne guda goma sha ɗaya suka taru aka zauna ana labari suka ce to kin ga a yi alƙawari eh kin yadda ina yadda za mu ba da labarin kowa zai faɗi labarin ya miji shi yake kun yadda ba za ku koyi komai ba ka ce min yadda kin yadda min yadda kun san mata ne ake cewa aminci tsakanin wance da wance kamar su buɗe ba ka ga cewa ba yawwa a kun sani ciwon ya mace da ya mace ce a zamanin da eh amma zamanin yanzu sai dai addu'a Allah ya samu dace to da suke wannan alkawari cewa za su bai wa juna labarin mazajensu aka ce amma ba za su ɓoye komai ba na labarin waɗannan mazajen nan to kun san ƙa'idar labari jama'a mutumin da ya iya bada labari akwai mutumin da yake bada labari a cure a dunkule a burmure ba komai ke buƙatar tsifa ba a labari akwai kuma labarin da yana buƙatar tsifa a dinga faɗin komai da komai saboda a gane makwarar inda wannan abin ya kai wajen kyau kun fahimta me ya faru لأن عائشة أن لا ترى مسجا حبيبة رسول الله تشي فقالت الأولى سيما تتفرق تشي زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى تشيرين كلحم جمل غث kaman naman raƙumi yake raƙumin ma akwai wani abu aiko a cikin nama ko saniya ce akwai ne akwai guzuma akwai ne karsana to kamar naman guzumar raƙuma ce ko raƙumi raƙumin da ya riga ya bushe ya rame ya ke kashi ya rame shi zama taurin bala'i ko akan na awaki da tumaki da shanu da sauransu ce to mijina kamar haka yake kamar naman raƙumi ne mai taurin gaske kuma shi kashi naman ala jabal ala ala ra'asi jabalin wa'ar a saman wani dutse mai sarƙaƙiya mai kuma wahalan hawa ta ce la sahalun falurtaƙa shi dutsen ba shi da sauƙin a hausa mansa wala saminun falurtaƙa to naman ma da za a je cirowa ba wani mai tsoka bane ba wani mai mai bane balle ta naka sha'awar za ka ɗauko da take nufi tana nufin mijinta mugun mutum ne yana da miyagun ɗabi'u da halaye mutum ne wanda ba ya taɓa ɗaukan wani abu na alheri ballantana ma ya iro matarsa ba shi daɗin mu'amala haka suke nufi mijinta kun ga wannan ta yi ƙoƙarin kusanto da ma'anar ne saboda ne a gane cewa dai zaman ba ne ne ba daɗi eh tana zaman ya'yanta ne ka sa ƙasa har aka ce tana zaman ya'yanta to ka san lamari ya lalace ko amma ka zo wancan a tana zaman lafiya a lafiya lafiya masha Allah masha Allah to ana zaman jin daɗi kenan amma zalunci ni fa sanin ya'ya ne ce a gidan nan eh a sai ka san an samu matsala ko mana ƴaƴan ne ba ta so take so su kashe ta kar ta fita basu ko haka wata tsohuwa take to to kun ga kifar ƴaƴan da su su sa kashe ki Allah ya mu dace ya ma ya ya su an ƴaƴan nan bayan Allah ne su ba ruwan sa ko ko da baban su mugu ne ko da ne kaza ne ko da ne kaza ne babu wannan Allah ta'ala ya samu dace jama'a wato maza suna da bukatar su kansu a rika musu karkada da wani ɗan gyararraki saboda su fara kulawa da matansu da kuma an yi wato kulawa da mu'amala da mace da ta ala ya ya shi ma'ana jama'a wannan mata tana da mijinta mai kaushin hali ne bai da daɗin mu'amala yana da kaushin hali yana da kuma kaushin zuciya ba shi da daɗi wajen mu'amala kun wani ake da ke an da gidansa ko Allah ya samu dace فقالت الثانية في تلبسي زوجي لا أبث خبره زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره تشيليني جنا إنه شركات ai ba zai yi wa da labarin shi ba duk yadda muni ya kai muni ya kai iyaka tace inni akhafu alla azara ina jin tsoron in na fara ba ku labarin sa zan kicce ta mai rigar mutunci ba wanda zai ƙara gare shi da mutunci tace in azkurhu in ko zan ambata muku labarin shi ne azkuru ujarahu wa bujara zan ba ku labarin kwansa da kwarkwatansa ba zai muku daɗin kallo ba. Ku gaita wannan ta yi bayani game da wane mijinta me take nufi. Mijinta yana da aibin da ba shi da iyaka. Ku tana san wannan mijin ko? Wani kawai shigo, Assalamu alaikum. Ita ma, wa alaikum salam. Eh, wai ita ma saboda ya ɗaure ya zai ɗaure mutum sa kullum. Wata ma za ta rama, وجزاء سيئة سيئة مثلها ko ya Allah kiyaye to ga abincin ka can ko zo ka dauka sai ta ta ka ta zabi Allah kiyaye ai kai matsala ko wato akwai wata ka'ida guda da yake Allah game da mu'amala idan kuka kiyaye ta za ku ci riban zaman duniya ku sani ce ƙa'idar da Allah ya sanya wajen mu'amala da juna jama'a shine ya zama ana mu'amala a cikin tarayya cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da faranta wa juna kullum ya zama wannan shine hadafinki ya zaki faranta ya zaki kyautata ko da hakki ne mu kuma wanda kike kyautatawa din akan cewa dole dole shi kuma sai ya dawo miki da wannan kyautatawa daga lokacin da zama haka na rantse da Allah za ka ci gaba rayuwar duniya sosai sosai Allah ya samu gane ta yanzu kin sani a gidanku da kuka tashi ce da yake da kanwarki da waye waye akwai wanda ba ka zumuncin juna wance ba zai je gidanta sai in je so goma ko so ɗaya ta kafa ta gidana ni ce nan dinan zan bi zai zai wallahi ba za ni ba ma a a je ki zumunci haƙƙi ne ya kulla Allah ko manzo Allah kuma yace wanda ya yanke za a yi shi da samu ne samun ranar Allah to da ta je yanke sai ma sai kika yanke in za a samu eh ku yi gyara su ne yanzu kawai ga wasu ɗan wuta ana ganin su kai a duniya ko kuwa to inda ne manzo an ga ga cewa ba ni sada zumunci bane wanda idan an mar shi ma zai rama a'a mai sada zumunci na haƙiƙa shi ne wanda in an yanke zumunci da shi shi zai ƙoƙari ne sadarwa Allah ka samu gyara to wallahi wannan ka'ida tana aiki a wajen zamantakewa aure duk musibar miji duk bala'in sa in kika shanye kina mar kyautatawa watan wata rana insha Allah Allah zai je da zuciyarsa musamman ma idan yana zuwa wajen karatu idan ma abokin sauraron ilimi ne amma an miji ki baya jin karatu to ina miki jaje bayan Allah ina miki jaje haka ran wasu ɗan yaran nan da ake ba su aure ɗan kwanakin nan wai ya je ne magana da uban matarsa da ya je don uban har kauta su to gida to ni dama na zo in gaya maka ni ba na zo in ba da haƙuri ba ne yawwa ta zauna a gidan ta ɗanɗana tsalla ku ji matsiyaci ma'ana dama can wahala ta kushe a gidan nasu wato ya taimaka mata ya taimaki iyayen yanzu tana cikin daula tana jin daɗi wato iyayen ta matsiyata ne yanzu abin da ke gaya su matsiyata ne shi ne ubangi ta wuce shi kenan tun da haka ce mun yadda ta zauna a gidan ta kuma waje Allah ya baka wata matar yana gani abin kamar wasa ne da ya dare ya gaba ta dawo ba ya kwana gidan shi kaɗai washe gari sai ya dawo to ba za ta dawo ba ne sha ta dawo ta ne ai ka ce ta zauna ta ɗanɗana dama a ɗanɗanan ka same ta kuma ka je da ta ɗanɗana ka ji to da ka ji yanzu ba daɗi ba ka ramar da ita ba ne ai shi kenan lamari ya wuce sai sa iyaye ku ji tsoron Allah in za ku aurar da 'ya'ya ku duba ɗabi'u da halaye da addini ku aurar da 'ya'yan nan maganin cewa wani ai yana da kaza yana hawa ai har da royal bayana da shi ko yana da roba roba yana da shago a wuri kaza yana da kaza da kaza wannan ba shi bane ma'auni manzo Allah cewa idan ma abocin addini kyawawan halaye ya zo wajen ku ne ma aure ku yi ne ku yi ne ku ba shi ina ku ba shi ba ba ki kina da karna mu yawa za su fara a bayan ƙasa Allah ka sa mu gyara wannan mata ta biyu an gama da ita sai mata ta uku ta ce zauji al'ashannak ta ce mijina wani mutum ne siriri dogo yoran yunwa ya shigo gari fura fura ta ɗari ko dogo hankalinka ina kace hankalinka a ƙauri ta shi ko mijina wani mutum ne dogo zololo da shi ɗan siriri da shi ɗan tarare kamar iska ta kaɗa shi to ba shi ne matsalar ta ce in an mutallak yana da miyagun ɗabi'u da halaye in har na yi magana a kan abin da na yi masa na laifi ko wani abu da ce mai wani ya kamata da an gyara kaza ta shi mutallak zai fice ni in agwa in amsik in kuma na kame na yin magana ta ce wa'allak sai ya rataye ni sai ni sai ya rataye ne in zama kamar da miji ba ruwan shi da ni irin mazan nan ne ba ruwan shi da matan wani ma sai tafiya wata daya wata biyu wata uku in yi sai akwai dubu goma gidan ana ko ba yi akwai miyagun mutane irin waɗannan a cikin mazaji su ce ita mijinta kun ji tsarinsa shi a rayuwa mutum ne gashi nan dogo zan kale ne hankalinsa a ƙauri in ta yi magana ya fice ta in kuma ta yi shiru ya rata ya ya zama kamar macen da ba ta da miji ma'ana miji ne wanda baya taɓa sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura masa nawa na iyalinsa a kansa mun gane wannan kun ga ita ma wannan ta bada labarin wane mijinta abin lura na jama'a ba kullum bane idan ta shi bada labari game da miji sun kin dinga bada labari ran nan ma ya mun kaza ran nan ma a'a tarawa ake kawai suke bada suna guda daya in wanta su kai ashan na ku su dama an ce dogo hankalin kaina a ɓaure ce dogo zoren yunwa ko Allah ya sa mu dace قالت الرابعة ما تتهد سيتشي زوجي كليل تهاما مجينا كمن وني جريني wanda yake yankin Tihama yankin Tihama shine yankin da ke tsakanin ƙasar Yaman da Bahar al-Ahmar da ina da ƙasar Saudiya wuri ne wanda yake tsakanin da teku babu wani nisa sosai teku sai inda kace akwai teku ana samun mene ana samun yanayi mai kyau ko ana samun yadda mai kyan gaske mai daɗin bacci mai daɗin sha'ani tace shi mijina kamar wannan dare yake kalai tihama kamar dare ne na tihama shi ta ba da su ta ce la harra ko la harrun wala qarrun ba shi da zafi ko ba shi da sanyi an gani wala makhafata wala ta'ama sannan dare ne wanda yake babu jin tsoro da fargaba sannan ko babu kosawa da duk miji a nan mijinta mutumin kirki ne yana da daidaitaccen ɗabi'a wajen kulawa da iyalinsa yana kuma da kyakkyawar mu'amala baya hantara baya zagi baya cin mutunci baya yin abin da zai fita ta ainihin wato iyalinsa sannan wala ta'ama ba mugun mutum bane wanda ake yawan gajiya da shi ko za ku mutumin da ana kosawa da shi ko in aka tashi da safe zai ki kosa ma ya fita da Allah shi wannan mayan zaman gida kawai ina ma ya fita musamman in yana da miji irin ɗan sandan ciki ɗin ko za ku yi mishi tsakar ɗan sandan ciki da ɗan sandan ina ɗan sandan waje shi ɗan sandan waje ba wai sai an kira shi an ce wani yayi laifi sai ce mu je mu je mu kawo shi mu tawo da shi amma shi ɗan sandan ciki yana nan yana hakoce shi amma yana bacci da ido ɗaya jira kawai yake tarab a yaro zai ce aha na kama na kama na kama sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to mijin ta ba irin wani mijin bane kun san mazaje iri iri ne wani mijin haka yake bin diddigin masifa ko sun yi kafa zai gani ba na ɗan shi ba wani takalmi na wane ne na wani yaro ne yaron ina ne yaron makota ne wa ya kawo shi nan shi ya zo to ya aka yi mata kalmin shi ka inna lillahi wa inna ilaihi ko ba a samu to wannan wannan asalin ɗansa na shi ke to idan Allah ya baki irin wannan wallahi sai kin yi ƙoƙari wajen ki ga cewa kin yi ne kin ci maganin zama da shi sannan da wayo da wayo a hankali a hankali za ki canza mar ɗabi'un da halayen ki koma irin na mutanen da ba irin waɗannan ba ka kuma bi ki kai shi kenan komai sai kai magana shi kenan ki fara mishi bala'i in kika wasa kuma sai ya zama sai ya miki a yaya'u za ku yi ku ji a yaya'u rayaya'u tsabbaqa'u kai malam maza akwai maza mutanen mu Allah ya sa mu dace mun ji tana jama'a tana mijinta kamar dare ne mai sanyi ba sanyi ba zafi ko kuma babu ainihin wato jin tsoro ko fargaba a zamantakewa tare da shi sannan babu kosawa da shi ne ta gaji da wannan mijin nata qalatul khamisa mace ta biyar ita ma sai ta zo tace zauji idza dakhala fahim wa in kharaja atib wala yus'alu amma ahid tace mijina kamar saurayin zaki yake in ya shigo gida mana in ya shigo gida duk abin da yara suke bukata in suna son a kawo musu biskit ne suna son a kawo tsararren alawa ne in suna son kaza ne suna son a ɗan hau da su mota ne duk abin da yara suke so yana ƙoƙarin ya samo wannan abin ya kawo yaransa domin shi saurayin zaki jama'a yayansa ba sa cin kwantaccen nama sai zai je ya nemo su fresh wanda za su ci ma'ana mijinta yana da kyautatawa sosai yana kyautata wa iyalinsa wajen ba su duk abin da suke so irin wanda ya dace wa in kharaja atid in kuma ya fita sai ya zama kamar jarumin zaki ma'ana baya ɗaukar reni kuma jarumi ne mai ƙoƙarin neman na kansa wala yus'alu amma ahid kuma ya shigo gida baya bin diddigi ya je duba so kin gani ko shinkafan nan mudu kaza na kawo yanzu ga sai saura mudu kaza ya aka abincin ya kuka karewa wallahi tallahi billahi min la ilaha illa huwa Allah ya kiyaye ko ba san wani kullum sai ya auna manja ma ya kawo gwangwani sai ya auna miki sai a zuba a cikin ya to shi kenan sauran sai ya kulle sai ya je so sai ya rufe ana samu ai na san anan ma akwai insha Allah za a samu ba fata muke ba amma akwai irin waɗannan jama'a jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya mu dace to shi ne shiga gida baya tambaya wai me aka yi ne yau yaya za a yi ne ya aka yi aka aje ko a can ya aka yi aka kaza a can baya bin wani diddigin a gida saboda ne shi ma ya yarda da matarsa mutumin kirki ce tana baki ƙoƙarinta wurin gyare-gyare da abubuwa in dai ba ya tashi neman abu bane ba a cewa wannan abun ya akai kaza wannan abun Allah ta'ala ya samu dace mun ji ta nawa ta biyar sai ta shida ta ce qalat as-sa'ita zawji in akala lak ta ce mijina mayan ci ne mayan abinci ne idan ya zo aka sa musu kwano a gaba sai ya cinye tas ba abin da zai bari to ba wannan bane abin muni wa in shariba saf duk abin da aka kawo gaban shi in zai sha sai ya kwankwaɗe ya shanye duka ba zai ba ko da ɗan saura ba wa in taja al saf in kuma tashi bacci ya kwanta sai ya baje kawai ta mishari ya zuba kawai ta nimka ta mishari abin shi ba abin da ya zafi ba ruwan shi ma da matan ya kika kwana wance kore ta jinta kore kina an zazzabi ne sanya jikin kina lafiya ba kya lafiya wani hali kike shi ruwan shi shi da ya ya koshi ya da lafiyan gado ki zaune miji ma kaza ka so shi ai wance ta rage ba lafiya sai ce kawai ban san munafunci kai tsaye ce ta bi ina dukkan munafunci ban san munafunci me yasa ba ta gaya min ba yo ai ba ka san mata fuska ballanta na ta samu daman gaya maka mace tana jin daɗi ne in kana ba ta lokaci kana ba ta dama tana kan kukanta sai dinga yaye mata wannan abin da yake damunta don ta samu shiga a kai Allah ya tsare mana imanin jama'a kun ji تسر ولا يولج الكف ليعلم البث shi baya ma binciken matansa wance eh kuna da kwana bikin a tsara fuska ne ki damun ki ne ta tsara fuska ta fiti fuska ta yi kwalliya ba ke kwalliya ba shi ba ruwan shi da ita ku ji wannan miji shi kuma kai Allah ka Allah ya raba ku irin wannan miji ba ku ci amin ba ko ku kuna ganin yana da daɗi ne akwai daɗi ba daɗi mun sami nawa mun sami nawa sai na bakwai ta ce zauji a yaya'u ta ce mijina mugun mutum ne an gani wasu na da aka ce a a yaya'u shi ne mutum ne malalaci kasalalle ne sannan kuma rayaya'u mutum ne mugun gaske eh mutumin da yake mugu kun san mugu ba an san mugu shi ne mutumin duk kullum abin da yake ran shi kawai shi ne ya yi ya mugunta ko ya duka ko ya rowa ko ya halittun wani abu ko ya kasa wani abu mai amfani ko wani abu haka yake shi ne ga yaya'u sannan abu na uku ma babbaƙa'u miji mai sakare ga mugunta ga sakarci ta ce kullu da'in lahuda duk wata cuta da kuka sani na mugun hari da mugun ɗabi'a wannan mutumin yana da shi duk wata ɗabi'a a banzargi wannan mijin na ya haɗa ta ce shajjaki to in kika yi sa'a yau fasa miki kai au fallaki ko kuma ya hankaɗe ki faɗi ki karye ko ki targaɗe ko ki samu rauni ko wani abu au jama'a kullum laki in ya gada ko sai ya fasa miki kai ya doke ki ya zane ki ya fasa miki baya ya miki rauni tun kina haƙuri ka wata na ki bigina ki ce wallahi tallahi ya mun kaza ya aka haka ya miki za har da kaza me yasa ki faɗa ba shi an yi mansa abin zai kai haka bane ko ba samu kare ta wannan mijin tumubi Allah ya tsare ku da auren miyagu ai malam wato mugu mutum ne da daɗin zama mun yi sana qalat thabina fi tataqas shi zawji المس مس أرنب والريح ريح زرنب مجينا جسوسا توشي ma'ana mutum ne mai yawan tsafta kasan kun san zo ba ya san bai san dauda ko bai san datti shi mijina kamar haka yake ga taushin jiki ga yawan tsafta ga kyakkyawan mu'amala shi wa rihu rihu zarnan kamshinsa kuma yana yin kamshin wannan tsoron yawan kamshi akwai wani tsoro ake ce ma zarnab wani ana ma yin turare da shi ana ɗiban shi a jiƙa shi a yi turare da shi mutane yake mai duk da irin waɗannan da wasu yankunan larabawa ma'ana mijinta ba abin da za ta yi malam sai dai alsan barka mutum ne mai tsafta mutum ne mai kirki mutum ne mai kyakkyawar mu'amala da mutane وقالت التاسعة في تسارع تقوم تشكي زوجي رفيع العماد مجنا ينادى مدوك كنتراك طويل النجاد mutum ne wanda ko da yaushe yana ɗauke da takobinsa a hannu jarumi ne an gane wannan kuma azimur ramad miji ne wanda ke da yawan toka an sama ne yawan toka ma'ana gidansa yau kullum girke-girke ake yi a girka wannan saboda mutane a girka wannan saboda jama'a a girka wannan saboda baƙi mutum ne mai karanci ko mutum ne jarumi wanda ba shi da wasa an gane wannan ko sannan kuma gidansa gida ne mai yalwa wanda kowa ke shiga ya ji daɗin zamantakewa wannan gida ta ce kuma ƙaribin baiti minan naji gidansa yana kusa ne da ɗakin taro duk lokacin za a yi wani taro ko za a yi wani abu sai sa a yi abinci kaɓaki kaɓaki a kai wa mutane don su ci ya musu ainihin wato walima da kuma kyautatawa kun ga wannan shi na miji ne abin a yaba masa qalat al-ashara sai ta goma ta ce zauji malik mijina shi ne malik wa ma maliku to kun san waye malik kuwa yace khairun min zalika ai maliku ya fi duk yadda zan kwatanta muku shi wajen kirki da kokari da mutunci da sanin zamantakewa ai maliku ya wuce ne mun gane wannan ya wuce tunaninku kuce lahu ibilin kafiratun kafiratun mabari yana da raƙuma waɗanda suna da wuraren kwanciya garke-garke ƙalilatul masari sannan in ka gansu an fita da su kiwo za ka gansu ‘yan kaɗan saboda wani ɓangare ne kawai ake iya fita da su sauransa da abincin za su sha ina a gida له ابن كثيرات المبارك قلات المسارح سيشي إذا سمع إذا إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك إذا ذكر في أموت سريعة ko an yi ne ko an ainihin wato sanya wani abu na na na na busa sai sun san cewa za a ɗebi busa a cikin su ne a yanka wa mutane saboda ka za ka ga raƙuma sun fara ne sun fara ife-ife wani ma zai fara ƙwarin guduwa ne saboda kada tsautsayi faɗa kan wani ya faɗa kansa ma'ana shi ma mutumin kirki ne mutum ne mai yawan kyauta mutum ne mai yawan dukiya da sauran abubuwa قالت الحادية عشر ما تتقوم شاء إذا كان من حديث قبل take zauji abu zar'in mijina shi ne abu zar'in an gani wannan ishara ke da cewa mijinta mutum ne mai falala da yawa to za ta ambaci wani bangare ta ce wa ma abu zar'in wai kun san labarin abu zar'in kuwa ta ce ana sanin huriyyu ubunayya ya nauyaya kunnuwana da ‘yan kunni na zinari masu nauyin gaske, wa mala'a min sha'ami abudayya kuma ya bani abinci mai kyau wanda na ci nake ba, gaba ɗaya jana ƙananan ko ina ya cika. An gane wannan, wa bajjahani fa bajjahtu ilayya nafsi. ya sanya ni cikin farin ciki ya yalwata min ya shagwaba ni har sai da aka wayi gari ni kaina ina takama da kaina saboda irin jin daɗin da yake a jikinsa kai ba ko ina kisan wani daɗin ba ko an ce wai an gurta ce mai wai garin daɗi an gurta ne kaina eh Allah ya kiyaye ta ga tsutsuri ne kawai suna ta wasa ba da makon ta shiga ta ce oh garin daɗi na nesa Allah ya samu dace ta ce wajadani fi ahli ghunaymatin bi shaqqin mijin nan nawa ya same ni gidan ba mu da komai sai wasu 'yan awaki da 'yan timaki a gidanmu haka ya same ni ya same ni muna cikin wahala da talauci a gidanmu ya ɗauko ni fa ja'alani fi ahli sahilin ya zo ya sanya ni a wani gidan da ke da yawan dawakai kamar ka ce ya gina min wani katin gida ga motoci ko ina a gidan an faffaka su sai irin wacce daga dama zan hau yau in hau masandi gobe in hau lexus jibi in hau peugeot gata in hau toyota in hau anaconda ga su na motoci ne barkatai a gidansa an gane wannan suka wa a yace kuma sannan ya sanya min ainihin wato wurare daban-daban inda ake kwantar dabbobi wada'i sannan yana so ɗinsa a cike yake da abinci ko ina a gidansa akwai abinci a zankama a so su a magana magana wai a jiya ya awo bane a wani wani shinkafa a wani akwai TLC kun san TLC kun sani in ka na magana a jiya a wani to akwai kiyarfi a gidan ne akwai talauci ke ne in kuma ka ji ana cewa ai ta kusa karewa to wannan gina akwai FCR akwai ne ne akwai FCR akwai fatara ke yawwa wannan wani yare ne namu na abin nan Allah ka rawa mai TLC Allah ka rawa mai TLC a lalle waɗannan su ku ai amin ku tunda ku sauran bazon ku Allah ka rawa mu da FCR Allah ka rawa mu da FCR yake saboda haka wa munaqqin saboda haka gidansa akwai ƴaƴan itatuwa wanda muke ci ga masu aiki a gidan tace fa indahu aqulu fala uqabbah a gidansa ina faɗin abin da na ga dama ba a taɓa ce min ce asuwa dan wata hotel an gane wannan aiki ba wanda zai faɗa min bakar magana a gidansa abin da na ga dama shi ne faɗa wa arqudu fa atakabba zan kwanta in ta sharar bacci na har sai gari ya waye ba ni tashi na wa ashrabu fa ataqamma tace zan sha abin da nake so in sha har sai na sha na koshi tace ummu abi zar'i mahaifiyar abu zar'i kama ummu abi zar'i wace ce mahaifiyar abu zar'i yace ukumuha rada'u to dinta a cike yake da kayan marmari da duk abin da take bukata wa baituha fasahu gidanta kuma mai fadi ne katon falo manyan gidaje da manzon Allah ya ce jin daɗin duniya abubuwa ne guda nawa guda hudu ko albaitul wasiya gida mai yalwa in kika samu wannan kika kin samu kwanciyar hankali a rayuwar duniya Allah ka ba mu na biyu wa markabun hani ka samu abin hawa mai rai da lafiya wanda duk inda ka tunkara kai sai ka zuba mai ka kama hanya mun samu nawa mun samu nawa to ku kawo na uku ku kawo na uku yawwa wa zaujatin saliha da mace ta kwarai ai dukkan gida digin wansa in mace ta zama yar gidan bala ballagaza ai an samu matsala ko aka samu mace mai miyagun ɗabi'u da hada a gida ne ya lalace an samu gida zama kwandiyar Allah ka tsare mu sai abu na hudu manzo Allah ya ce wal jar salih a sami makoci mutumin kirki dukkan gidanka duk daɗin zaman shi in makocinka yana yawan cutar da kai ka ji daɗin zama wuri sai ka zama an ta ishe ka ɗanci ya fito ya faffasa maka gilashin mota ko kuma wa ana wasan da kawai a ce ya jira gidanka ya sace ma kaza ko a ce ɗan gidan wani ya zo mai yashi fyaɗe akwai matsala ne ko babu to a sami makoci na ƙwarai wannan yana daga cikin daɗin rayuwar duniya Allah ka samu samu ce ibnu abi zar'i dan abu zar'i kamar ibnu abi zar'i wane dan abu zar mawja'uhu ka masalli shataba wajen kwanciyarsa kamar an tsaga ainihin wato kabar dabino ma'ana yana da matasai wajen kwanciya ne mai tsananin taushi ga shi dai karamin yaro ne amma an masa gado da katifa da wurin kwanciya wanda yake mai daɗin gaske in za ku sa ku dinga sawa a nan kuna shiga wajen kamera ɗin don mun gane wannan ta ci gaba da cewa wa tushbi'uhu ذراع ذراع الجفرة ita kuma macen mace ce wacce riganta a cike take ma'ana ta ci abinci ta ƙoshi ta yi ƙiba ta yi addini da ita ko kuwa ko ma kake cewa bane dukun uterus eh yadda ma jima mal to haka yake take ta ci ta ƙoshi ta yi kyau abinta an gane ko wata shi bi'un oke abin da yake nufi a nan akwai shi ɗan nashi ake magana a nan ɗansa akwai nono da ake tatsan masa nonon awaki da nonon tumaki da nonon shanu duk wani abu mai mai mai daɗi ana tatsan masa ana shayar da shi saboda a wurin larabawa nonon akuya ya jama'a yana da daraja kwarai saboda yana ɗauki da wasu sinadarai waɗanda ke kashe ƙwayoyin cuta da yawa kwarai da gaske shaka da a Allahu akbar ba ku taɓa sha ba Allah ya ji ƙanku ba ku sha daɗi ba bintu abi zar'i tace wace ce yar abu zar'i bai'u abiha wa qaw'u ummiha mace ce ne yawan biyayya ga mahaifiyarta da mahaifinta min ufusa'iha ta suka riganta dam ijma da ita an gano wa ghaibu jaratiha kuma ita ce nan yadda za a ce haushin kishiya ina fata an gane ma'ana in kika take yake sai ta ji haushi tunda ba yadda bace gashi ta ci ta koshi ta samu komai na jin daɗi jar da ita jariyatu abi zar'i sai ku yangar abu zar kama jariyatu abu zar'i wace ce wannan ku yanga ta abu zar'i tace la tabutu hadithana tabhisa ba ta daukan yama didi na labarin gidan mutum tana yadawa a waje ولا تنقف ميراثنا تنقيسا sannan ba ta satan kayan gidanmu da abin da muke bukata in ta dan ɗanyen sarre da kaya ta ɗauka ta ɗan kawar da shi gefe an gana abin da shi gefe ko ta ɗan gyara mu kaza zama a ce ya ɗauki kaza shi uhu sai ya haɗe da wata mata tare da wannan matar tana da 'ya'yanta guda biyu kan fahadaini kamar ƴaƴan za kamar ƴaƴan zakuna guda biyu yal'abani min tahti khasriha bi rummanatayn suna wasa da ƙwallon rumman a jikinta tana rungume da su fa qallaqan Abu Zar ina dawa gida kawai ce to Ummu Zar in dai ce ayi hakuri zama ya kare na sake ki wa nakahaha sai ya auri wannan matar ni aka sani ni aina daga gidan abu zar'i ta ce fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya bayan ya rabu da ni tunda mace ce kyakkyawa ki bayan ya rabu da ni kuma sai na je na auri wani miji mai tarin yawan dukiya wa da sariya na hau doki wanda yake mai girman gaske ko kuma da sariyan yana hawa wani ingarman doki akaza khatiyan ma'ana yana dauke da nashi da ainihin wato takobi a hannunsa mutum ne mai jarumta wa araha alayya na'aman sariya ya girmama ni ya bani yawan garken tumaki yace kin da wannan duk kwashe ki je da ki ga dama da su wa a'tani min kulli ra'ihatin zawjan yace kowane irin nau'i na ni'ima sai da ya bani iri iri iri iri wajen da ya faranta mu wa qala yace da ni kuli umma zar'i ya ce umma zar'i ki ci ki sha ki more wa miri ahlaki sannan ki kyauta da abin da kika ga dama ga iyalanki kun ga mutum ne mai yawan kyauta kenan ko mutum ne ba mammako ba Allah karama da mammako tace falau jama'tu kulli shay'in a'tanihi kun ga ashe mace ba yawan wadatan ka bane ke gamsar da ita akwai gamsuwa na ruhi abu na farko ce sannan sai wani abu biyu baya yanzu wata koda an ba ta auren dangwace za ce ita ne za ta da wannan yana fada biliyoni triliyoniya ita ne ya wani kudin shi can ta kai da shi ba haka bane haka kuke haka duk malantar ka kaji kace a wallahi ai na haddace kaza kaza ce a ai ya ga ta fama na za da haddaka ki na fa na fa haddace qur'ani ba ce a ai ba haddata da yawa a duniya da kai abin kamalan nan da Allah ka da min jika ba ni tafka min jalla ni ɗin ustazin da ke ƙwarai kwa kai ɗin ni mata kenan bayan Allah Allah ya muku albarka abu yanzu ka ji ko haka suke in an domin su ba domin su bane kawai in kuma ya musu duk muni shi suna so a haka shi yasa wani masani ke cewa so shi ne kyau amma kyau ba shi bane so kun yadda kun yadda ba ku gane ba kun cewa eh to kun gane me ake nufi na'am ai mana bayani so shi ne kyau amma kyau ba shi ba ne so nan karatun kuwa ba ku gane ba Allah ya ji ɗanku ta ce falau jama'atu kulle shay'in inda zan tattara dukkanin komai wanda abu wanda mijin nan nawa ya min na alheri a aqanihi wanda ya bani kyautarsa ma balaga asghara aniyati abi zar'i wallahi bai kai ko da mafi kankantan kofin da ke gidan abu zar'i ba wa ta fito wa ta fito yawwa ashe mace komi yadda za ka yi mata kaza ka yi mata kyautan kaza in akwai wanda take so a gefen nan wancan da ke hangowa ko ba ka bane sai dai in ta je mishi ko ta dan ciwya to kukan ɗan yi riba kamar lokaci a guje ko kuwa sai a dawa ɗari a rungumi gaskiya Allah ya sa mu dace qalat aisha na nan shi take cewa fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni na kasance gare ki kamar yadda abu zar'in ya shiga ummu zar'in ta yaya abin ya yi ni ya tafi haka ta cika a ba ta cika ba sai mun ga Allah ce ghaira anni la uqalliquki in ban da cewa ni ba zan taɓa sakin ki ba ai nan ni mata cika ko namiji ne ku cika duk jin daɗin ta gidan miji aka ce ya sa lokaci dama auren kamar na kwangila ne a ce ni kuma ta aure nan da shekara goma fa kawai yana rabu da shi eh na yari na yari kina ganin kamar wasa ne shekara goma na shekara kina da in ya aiki kina jin daɗi kina fanta ma a ce to wanci dai a yi haƙuri lokaci ya yi lokacin ne kuma dama ka na yaudari kaza kaza wallahi tallahi Allah ya isa sai da kabari ya sabo da kai yan yan yan yan yan ba haka bane ba lokacin za a tuna yace ni zan zama miki kamar abu zar'in ga ummu zar'in in karrama ki in ba ki jin daɗi ki fantama in sake miki fuska ki samu kwanciyar hankali a gidana duk abin da kika ga dama ki yi kwanta ki sha bacin ki yadda kike so ce amma ni ba zan taɓa sake ki ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai tafi na Aisha ba ta rasu a ƙarƙashin ainihin wato mulkinsa abin nan a ƙarƙashin aurensa Allah madaukake sai ke ƙarawa annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da kuma dimbin alkhairi jama'a wannan shine ƙarshen wannan hadisi na ummu zar'in kuma yana ɗauke da darussa masu yawa ƙwarai a takaicin takaitawa dan zan tafi wuri yanzu abin da ake yi a nan jama'a babu yadda za a yi kowace mace a ce mijinsu iri ɗaya ne irin fantamawan da wacce take a gidanta da irin mu'amalan da mijin take da ita ita ne a gidan wance ko ki ga mijin wance mai kyauta ne yana yawan yi mata alheri yana ma iyayenta alheri yana yin kaza da kaza ki duka ke ma naki bai wani wani dan tsiya ne yanzu wani tun da sarkinsa ya aura masa ke shine bai taɓa siya masa abin nan madara ko sukan azumi ba ana san ko ba san a ka kaji ko kaji ko da yawa ma wato mu shi kenan mamu da ciki ko sabbin ku ku sai mu bai siya da iyayen ku ba su don neman wuri don neman gindin zama yau imana mace takan yi wannan ni na san mata da yawa a cikin kwanan wanda suna bai wa surukansu iyayen mazajin kyauta su ba da atamfa su aika da kyauta ko ni aka ajin dan daɗi za dan ɗiba dan kai ba uwan cika matan ka kwace ki bin da bai haka ba shi yasa tara an ka zo ka fara bayani wallahi matan nan ka zaka ce irin baki yarinya mutumin kirki yar manyan gida kana ne ka kawo min wasu maganganu akan ta kullum ƙara jin ka ce to shi kenan shi kenan shi kenan a dama ai wallahi zai ka dace zance kai ka dan lauyi a ta abin su ya gama zancen ba tukuna to faɗi in ji sai ka ɗan shafan ya ka canza labarin ko kun samu wurin zama ke kun san wata mace in ta ta kama uwanka to sai ka sata a jihar namun duniya kai kuma baka sani ba ko ba ka bane ku karyata min ba ka bane Allah ya ƙara rayuwanku albarka abu na ƙarshe jama'a shi ne ku gane duk yadda Allah ya baki mijinki ki yi haƙuri da shi ki haƙuri da shi ki yi ƙoƙari wajen yi masa jagoranci akan abubuwa da yawa mata suna da rawan da suke takawa akan mazajensu da yawa wajen canza musu salo da ɗabi'u da halaye na tabbatar malama amina tana koyar da ku abubuwa iri daban-daban wanda ya kamata a matsayin ta wanda ta daɗe a rayuwa da experience na zamantakewan aure ko mu wa inda kuke ganin mu akwai rikicin auren da ba namu bai haka zamu je mu shiga mu yi uwa mu makarbiya wajen a ga an gyara wajen a ga an yi abubuwa da yawa Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ƙara rayuwarku albarka ya albarkaci zuriya baki daya ina fata Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi ayyukanmu da muke yi a wannan wata Allah karba mana Allah ka sa ya zanto hanyar tsira gare mu baki daya Allah muke roƙo idan ka da akhirin duniya da lahira na san ni karatu na babu daɗi na san ba ku gamsu ba amma wata rana za mu ƙara ɗauko wani malami ya zai muku bayani gamsashe wanda za ku ji daɗin shi kun san an ce ido wa kare na ana ce mene kun shiru wanda yake gani Allah ta'ala ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya samu dashi jama'a za mu tsaya a insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله يوا أقوي saƙonni da aka kawo nan ga wasu yaji nan guda goma ko halle nan yaji malam wata bayan Allah ta kawo marayu Allah ya saka mata alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya sa a jana da kuma dukkan mu masu taimaka wannan in mun mutu Allah ka ba mu rika mana Allah ka ba mu masu kula mana ga wata bayan Allah ma kai wannan ai su wuce goma mako ko goma ne eh ga sun ya duka ne malam masu kwari maganin irin kwadayen yaran nan masu yi saurin yagawa wannan da za a mishi biyu biyu ai wannan yaro sai shekara goma da shi ko sai dai in ya girma wannan wannan shi asalin da kibari jama'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya sa aljanna makoma Allah ya yi wa rayuwanku albarka Allah ya ƙara wa ainihin wato dukiyarku albarka ba ta nan Allah ma ta kawo mana Allahu akbar ita kayan ma a da ta kawo su kai Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi ta hutar da mu kuɗin ɗinki ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara dukiyarku albarka Allah ya yayi muku bakin cikin duniya da lahira abin da kuke yi tsoro Allah ya muku magani ga wata ta bada naira dubu ɗaya ita kuma ta ce a ɗinka mu rayu kaya Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ƙara buɗi baki ɗaya yawwa wannan kuma a'a subhanallah malam muna cewa an tashi wannan ta zungoyin wasiƙa assalamu alaikum bayan dan Allah ina tambaya shekara na biyar ina fama da ciwon zuciya naka yi azumi na lafiya har na yi tan har na yi tanafila amma bana ciwon ya tashi min har yanzu ina fama mala amma mala ina so na rinka ciyarwa ya zan yi na rinka ciyarwa shi ciyarwa jama'a game da azumi ba kawai da ciwo ya zo sai a ci a ciyar sai cutar da ake ganin ba za ta warke ba an iya dai tsammanin cewa cutar nan kam kai ba za ta warku ba to sai a ce a sha azumi a ciya an gane wannan amma in dai ana son magani ce da kanki tabbatar cikin yin azumi don ciwon ya tashi baya nuna Allah ba zai baki lafiya ba ba ciyarwa zaki ba azumi zaki Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka yaya mata ciwon zuciya Allah ka ba ta lafiya Allah ka sa zama ka fara a gare ta duk mai ɗauke da wata wani ciwo a nan ya Allah ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka yaye miki ‘yan matanmu da ke neman mazajen aure Allah ka ba su Allah muna roƙonka ka sa albarka a rayuwar baki ɗaya Allah ya saka mara da alkhairi a nan sun malamin ce almajin ne bara ya yi bara nake masa haƙuri nake masa ya yi haƙuri ko ya ƙi tafiya sai yake masa zo ka karɓa sai da bashi abincin mene to sai na bashi abincin ina da ok to kamar dai ta bashi abinci amma tana ta kokawa ko ma'ana ta bada ba daɗin ranta ba akwai Allah zai baki lada insha Allah tunda kin yaye wa musulmi bakin ciki ya zo ila ma ya miki yayinwa ba ta da hankali yayinwa ta ce mutum tara to kin ga na goma take hari kuma shi ne sai duka yayi mishi wannan bakin cikin sai ma Allah ya miki bakin cikin da lahira ba komai insha Allah Allah zai muku albarka insha Allah ga wannan assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi malam ni na kasance in mijina ya ce mai wanka sai in ci saboda ina jin kunyar mahaifiyarsa shi kuma sai ya fushi rana haka za mu kwana yana nisa ko na ba shi haƙuri ƙwarai ko ya kamata ya haka ce tabbataccen ina ce uwan naji ba ta san abin da kuke yi ne a ɗakin kajirin ina da suka haifi ƴaƴan ruwa suka sha? A'a. To me aka ce? Me aka ce? An ba wani abu na na abin nan ba, gaskiya ne. Mijinki ne wallahi sun saba wa Allah. Sun saba wa Allah kuma mala'iku sun tsine miki. Ki tuma wa mijinki, ki bi shi, ku je ku yi wankan ku ku soyayyan ku. ba ku san irin ita ma soyayyar da ke da mijinta na lokacin su yawwa ba ruwanku tun da har yana so yana ganin abin da ke masa da ya inda ba saban Allah ba ne kin ji ko kin ji ba ta amsa ba kin ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Mala amare ki ji tsoron Allah wala